أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقطابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والسر والكمال واللطف والمعرفة واليقين والهداية والرشد بجاه رسول الله يا همة الشيء هدري لنا بهذا المهدر والتعدف بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da arba'in da bakwai a cikin jawaharul ma'ani za mu tashi a babi na hijabi wai menene dalilin da bayi ba sa gane Allah ne dalili me ya hajjabantar da bawa rashin ganin Allah me dalilinsa shine walam annabi hajjabal khalqa anillahi halitta ba sa iya ganin Allah ne? Subhanahu wa ta'ala, wa sukunihim ila gairihim, yarda da wani Allah, shi yana su ganin Allah. Yarda da wani Allah, shi yana su ganin Allah. Kamar yaya, misali, wanda ya baka kuɗi shi ya baka? Shi ya baka, kuma ba shi ya baka ba. Wanda ya hana ka kuɗi shi ya hana ka? shi ya hana ka amma ba shi ya hana ka ba to wanne ne ka fahimta na gaskiya kaga wanda ya baka kaga shi kake gani saboda haka kullum shi kake gani daga kagan shi kawai sai ga mai baka yazo alhalin ba shi ke baka ba Allah ne ke baka amma shi aka turo to wannan ganin wanda ya zo ya tsura ma a shar shi ya yi maka a shi ya maka kuma ba shi ya maka ba sashi aka yi yayi bai isa ya fasa ba sai yayi to wannan wa'annan leman shine hijabin da mutum baya iya ganin Allah wannan hijabin shine mutum baya iya ganin Allah sukunihim ila gari walau la zalika ba dan wannan ba la ra'ahu kullu bi basairihim ayyanan da duk kowa zai ga ubangiji mai baka in ya baka kullun shi ya baka wanda ya hana ka kullun ka gane ce ba dan wane ya hana ni ba haka zaka ce ba ba dan Allah ya bai rubuta da kai ba a ka'idan abin kuma duk wani abin da kaga aka samu to daga Allah ne duk wani abin da ka rasa daga Allah ne to inda zaka kalli bayan abin to zaka dinga ganin Allah a cikin duk kowane irin abu shine ma'anan ganin Allah ba ana ganin Allah ne haka kawai ba ana ganin Allah ne da ilimin ganin Allah in ka ce an ga Allah to an gan shi ne da haka la tabrihan bi an umin un imta wa rahabi ma an ama in aqalta kar kai farin ciki idan mutum ya baka kyautan kuɗi a kai farin ciki saboda wanda ya turo shi ya baka shine Allah ka gashi a bayan wanda kake gani na fili to kuma kai na filin kake gani to wannan na filin shi zama maka hijabi ya sa ka kasa gane Allah da cuta da nafa'u da cutarwa duk daga Allah ne lawita ma al'insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa ma qad katabahu Allah laka lawita ma al'insu wal jinnu ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka bi shay'in illa qad kataba Allah alayka rufi'atul qalami wa jafatus su kaga in mutum ya lura ya gane ba mai sai Allah ba mai hana sai Allah amma duk bala'in da ake yi kai ne kama da ko kai ka hana shi haka ne to wara'in shi ake nufi shi ake nufi da ma'arifa masu arifai su suna kallon bayan ne ba farkon ba eh kallon bayan ne ba farkon ba duk suna ganewa in aka kawo wannan bangaren su ba da lamari a kai na'am walakin sai dai ba'adun fil hijabi ashadd min ba'adin waɗansu na hijabi wato suna da hijabi wanda ya fi na wani hijabin wani ya fi wani ne wal kullu dukkan su fil in hijabi an an hadis sawa dukkan su hijabin su yana nan hadi ɗaya ne wato ma da baka keta wannan hijabin ka gane me ke bayan abin ba to dai kana cikin hijabin eh kana cikin hijabin amma sai ka keta tukuna ka gane abin da ake nufi lissiharatul musafati wani saboda koruwar nisa wal amkinati da guri wal jihati da bangare ba dan mutane kaza ba ba dan yan gari kaza ba ba dan jiha kaza ba ba dan na bar gari kaza ba rashin bari na shi yasa nema da an kama ni bai san wanda ya sa shi ya bar garin shine Allah ba eh bai san duk yana ganin kamar ya tsira ne kuma abin yana tare da shi to wannan shine aljiha to wannan yana kokarin duk gaba ɗaya da mutum yana ganin kamar zai iya kaucewa abubuwa ne babu kaucewa wayannan ma zalika wannan yana kasancewa ne binisbati ma hajabal abdu an shuhudihi shine ya tsare bawa ga barin ganin ubangijinsa subhanahu ya tsarkaka fa da'ifatun daga cikin wayannan da'ifan ajaban hubbud duniya son duniya ne ya sa suka kasa ganin Allah cikin lamarin su wani kibabi alaiha kuma sun gurfana sun yi rubuta ciki akan duniya sun zuba mata ido duk inda ta tafi yanzu misalin duk abubuwan da ake yi din nan na zamfara da wanda ake yi na maiduguri da wanda ake yi na adamawa da wanda ake yi yobe da wanda ake yi a kaduna duk akwai manufa duk akwai manufa da wanda yanzu ake son a jawo shi a kawo shi nan kasan filato don ana kokarin a jawo fitinan a kawo shi filato yana nan ana ta fama duk duniya ce duniya ce a fahimta idan abin da ake na kebbi ni in an banni sai ce bangaren yarbawa ne suka kunna saboda noman da suka yi suka ga irin abin da suka samu su ba su da irin wannan ƙasa sai da suka karya shinkafa shekara uku zuwa shekara uku sai suka karya na kasuwan can da suka fito na abin da suka noma a ɓangaren keddi kawai shi yasa aka sa barayin shanu aka hana noma a gurin saboda muna da abin da za mu iya abubuwa kenan na zamfara nan kuma akan zinari ne akan zinari ne wa'inda suke har yanzu wanda suke barayin shanun yanzu da su ake tonan ranin zinarin yanzu maganan da nake ma dinnan yanzu dinnan haka ake ga sojoji a gefe ga ga su kuma suna fafutukansu kuma da hannun manya ne kuma daga waje ake zuwa ake iban zinare saboda haka ba za a bar gudu a zauna lafiya ba in ki babu ala duniya ne na mai duguri kuma bangaren kasuwancin da Allah ya bawa arewa ta bangaren dabbobi mai duguri adamawa yobi gurin da arziki mai kyautuwa kenan in dai abin da ya shafi nama ne ba wanda ya kenan gurin wannan duk gaba ki daya in ki babu ala duniya ne duniya ne saboda in an tsare haka za a karye jarin arewa don ka lura za ka ga in ka duba za ka ga kawai an shirya abubuwan ne zan iya taɓa mutane to kowa yana ganin idan wani abu ya faru sai a ce an sako boko haram sun fito daga wani abu ya ce an sako boko haram an sake shiri ne an fito da su to duk wannan in ki babu alal duniya ne wannan kuma kowa wa yake dubawa boko haram da za a koma wajen ubangijin boko haram da komi da komi ya zama ba haka ba. Yanzu ka ga nan kasan wasai, kwanan nan an na wajen kanan dangi shi ma wannan abin da kuma kwanan nan in Allah ba tsayawa da aka yi da addu'a ba su ba da samu su barayin mutane ko barayin shanu ko a samu su shi ma irin nasu to wannan shi ma saboda dukiyar da ke binne a gurin ne ana son a yi ba don ana son a yi ba to sai a yi haka yanda abubuwan suke faruwa kenan in ki babu ala duniya wa huwa azama da hijabi yana daga cikin mafi girman hijabi shi mai neman hijabi mutanen za su kalli abin ba za su kalli asalin menene abu ba su kalli kamar wani abu ne kawai ake ta faɗan kashe mutane na daban wane ne musulmi wannan ba musulmi ba wannan yana son ya ɗauki fansa akan wannan ba shi ba ne abin da ake nema yana ƙasa idan duk akan su ne mafi yawa wa da'ifatun wasu jama'a hajabahum anillahi azza wa jalla shahawati wasu kuma sha'awa ne wa garadin da wani biyan bukatunsu wa hawahum da son zuciya wa nufusum da nafsul amara wa hadha adana min al-awwali wannan bai kai wancan na duniyar nan ba na duniyar ya tare kowanne wannan kuma daban wa da'ifatun wasu kuma jama'a sun kasa ganin Allah ne hajabatumul akhiratu su kuma hijabin su lahira ne wani waye da yini hawa huri hawa kusuriha wuta ko aljanna su damuwarsu sun kasa bin Allah dan Allah ne suna bin Allah ne dan ya ba su aljanna ya ba su hurul ini dan kare shigar da su wuta saboda kansu samu radadin wuta wannan su kuma hijabin su kenan su suna bautawa Allah ne dan Allah yana da aljanna suna bautawa Allah ne dan ba sa so a sa su a wuta waɗansu hijabin su kenan amma ba wai dan Allah ya cancanta abota mar ba hijabin su kenan Allah ya kiyaye wa awun min darkati jahannam da tsoron mai ke cikin wuta jahannama wa daifatu wasu jama'a kuma hajabahum anillahi azza wa jalla sukunim ila al-ulum su kuma sun kasa gane Allah ne saboda ilimai kamar a ce ai yanzu China suna gina gida mai awa 20 suna gina gida mai hawa goma sha biyu a hawa ashirin da hudu kuma haɗamar komi da komi a rana ɗaya eh a rana ɗaya za su gina gida mai hawa goma sha biyu a hawa ashirin da hudu 24 hours za ka ce lahira ko duniya to ai ulumu ne ilimi ne to wayannan waɗansu abin da shagalantar da su kenan to su bi wannan wasu kuma suna tafiya ne al-ma'arif wal asrar su kawai su san ajaib na Allah na ma'arifa da sirrori da su ga hasken nan su ganan wal anwar wal ahwal wal maqamat a dunga ganin suna son su gane ya Allah yake yi yake kaza ne ya Allah yake yin kaza kaza kaza ne li kauniha hiya maqsuduhum domin su abun neman su kenan su su gani su burge a ce su suka fara ba da labarin ba su ga girman mai abin ba. Wa talabuhum minhu su kuma neman su kenan ba mu yaskunu da liwu judiha kowa yana zama ne ta fuska wa tsaribuna li faqadiha suna bukatuwa saboda mu sani ba wal arifuna su masana Allah fara ko hadal hujbu kullaha duk sun tsallake wannan hijabi sun keta wannan sun keta wancan sun keta wancan sun keta wancan sun keta wancan wajala su ma Allah sai suka zama su ne abokanan zaman Allah abokanan zaman Allah ma Allah kenan alabi sa'ati shuhudihi ma'ana ko ta ko ina suna ganin ubangiji cikin shuhudinsa suna ganin Allah cikin kowane irin lamarin su wattabari min nur ruyatul ahwal ba ruwansu da ganin waɗansu halaye wala makamaci ko makamomi wa iradati ha ko manufansu la'annaha domin da wani makami da ha da hali da abin da ake nufi dukkan su min jumlatul akawani suna daga cikin kaunu kaunu ne ai halitta ne eh to tunda kaunu ne Allah ta haraju ana su ma daga cikin wannan suka fito saboda haka menene damuwa da su su damu da rabbul kaunu a damu da rabbul kaunu ba kaunu ba wannan su a yadda suka tafi kenan wannan ma kana al-awwaluna amma na farkon a azau min ma ba'din su suka girma akan na bayan su fil hijabi su ne masu duniya eh masu duniya wal inkibabi to sun fi kowa shiga hijabi sun fi kowa shiga hijabi saboda akan duniya ne duk kashi kashen nan duk wani kisan da kake gani akan duniya ne ce yanzu nan, yakin da ake yi akan me yake kasansu ko ba kan kasa bane ai duniya ce eh mutane nawa yanzu tun ana lissafi da yanzu na ji an shiru ma eh to ka gani lianan muhajawu bil hijabil awwal ba da sani domin sun sun samu hijabi an tsare su da hijabi na farko bayan na biyu wa al hijabu sani su kuma na biyu harqul awwala sun dan keta na farkon bi zure gudun duniya fakada alaihim tariqud dawa'in nafsi wal hawa sai su aka yanke musu hanya ta da'awa da'awan zuciya da son zuciya ba hajjabu sai suka samu hijabi ana wa alal hijabi salis masu hijabi na uku har kullu hijabai ne sai aka keta musu hijabai guda biyu faqada alaihim tariqan sai aka yanke musu wani hanya lazzatin na'imi wato jin daɗin ni'ima adda'ima na dawama shine masu aljanna kenan ko fa hajjabu sai su kawai a ba su huru a ba su gidaje shine hijabin su wa alal hijabi rabi'i na hudu kuma harraku salasa su kuma sun keta hijabi guda uku wa kada dariqa alaihim iradatu rizqati su neman hawal matsayi ma'arifa asarari hasake hasake hawal maqamat su kuma hijabin su kenan wal manzil bi husulil maqamat saboda samun maqama maqamai illa anna salasatal awwalina amma ukun nan na farko hajabu bi zulmati su sun samu hijabi ne da duhu wal akharina sauran kuma hajabu anillahi su kuma sun sun kasa ganin Allah ne eh an tsare su gabarin ganin Allah azza wa jalla bil anwari da hasake hasake sai suka tafi bangaren haske suna jin sa wa kullaha mustawiyatun dukkan ta sun tab sun yi daidaituwa har su lam yanzur ila Allah ta inda basu ga Allah ba wa man haraka al-ujuba kullaha nazar ila Allah ta'ala bi anil basirati idan ka keta dukkan gabaki ɗaya makaman to shiken da ka iya ganin ubangiji bi ainil basirati bi ainil aini ba da idon zuci ba da idon gani ba ba da wannan ake ganin Allah ba a da idon zuci ake ganin Allah gane abin da ke bayan shin idan na sha ruwan nan ina jin kishin ruwa shi ke nan ina jin kishin ruwa na sha ruwan nan ina ganin sai ko shigo sai kishin ruwan ya zubi haka ne ko kishin ruwan ne ke tafiyar ruwan ne ke tafiyar da kishin ruwan ko kuma a'a Allah yana halittar yana halittar kosar da kishin ruwan ne bayan shan ruwan kuma shiru kaga wannan asbabu ne asbabu kenan to duk abin da yake sababi abin da yake ake bayan shi ne ake son ka gane to daga nan ne zaka iya gane Allah cikin lamari eh zaka gane Allah cikin lamari amma in ba ta wannan bane ba zaka gane Allah cikin wannan lamarin an gane to wa ma tafsirul iqamatu nafsi marhaba wa ma tafsirul iqamatu nafsi lillahi tafsirin tsayar da rai wa Allah azza wa jalla alama yuridu akan abin da Allah yake so a tsayar da ran fa huwa alqiyam bi muradihi ubudiyyatu li ajali shine abin da yake nufi anan me Allah yake nufi ka tsayar da kanka cikin bin sa abin da ake nufi shine alqiyamu bi muradin lahi ka tsaya da abin da Allah yake nufi dan bauta dan shi ka bauta masa dan shi ba ka bauta dan wani abu nashi ba an gane yawa ka ji Allah ba dan yana da aljanna ba ya cancanta ka ji tsoron Allah ka bi shi ba dan yana da wuta ba dan kare saka a dan ya cancanta dan ya cancanta shi ake nufi wabti ga waje yi da neman yardan zatin sa bi iskatar raja'i minhu kar ka sare da duk wani abin da kake nema kar ka ce za ka yi masa dan yayi maka a ka yi masa dan cancanta iskatar raja'i minhu alal ibadati faqat ka yi masa ibada kawai dan ya cancanta la annahu ya qadau raja'ahu minhu qanudan min hayri karka ce kai wallahi ba dan kuma haka ake ciki in dai wani ya san ba zai shiga aljanna ba wallahi zai daina bautawa Allah kaga in li'annahu ya qadau raja'ahu minhu qanudan min hayri eh kai kai kana son a baka tunda ba baka wato menene sai ka dinga wahalar da kanka ko qanudan kenan fa inna zalika ainul kufuri wannan tsantsan kafirci ne manhiyun anhu kuma an hana eh eh a gararori eh wanda ma yasqutu raja'a mutum ana sare da raja'i ne alal ibadati akan ibada lizata khallas ibadatu li rabbi saboda ka tsantsantar da ibadanka wajen ubangijinka an shirkul a garadi kar ka shiga daga cikin masu shirka na garari shirkul agarari kenan an gane wayar zulhaira mutum yana kaunan alhairi ne min rabbihi a wajen ubangijinsa bi mahabil fabali wal karami lali amali lali amali in dan aikin ka ne kake sauraron abubuwa to shirka ne eh kai sallah a baka lada kai kaza a yi maka kaza ka yi kaza amma kaza tun da ka yi a zahirin shari'a man sana alakon ma'ruf fa kafi wuri duk wannan yana nan kuma ana sane da shi to amma in aka koma bangaren sufanci shi yana tacewa ne kawai yawa ka yi abu dam ya cancanta kawai shikenan ka yi juriya don cancanta to in ka yi haka ka fita daga shirkul agarar kenan wayar haira za ka ƙaunaci alhairi ne min rabbika daga ubangijinka bi mahabal fadali wal karami fadala in ta lissafa kana ciki ka samu karamci in ta lissafa kana ciki ka samu amma ba dan ka nema ba ba dan ka nema ba ka duba irin naka iri ne ya ba ka ba shi wannan shine iqamatun nafsi lillahi shine ka tsayar da kanka dan Allah ar-raja'u to shi kuma raja'in ya yake zuwa ko husnul zanni billahi abin da ake nufi da raja'i shine kyakkyawan zato tsakaninka da Allah lima huwa alai min mahasin sifatil azimati saboda abin da Allah yake kai na daga mahasin sifati daga kyawawan sifofi al-azima mai girma wa amma raja'u raja'in biyu linaili shayin mina duniya kana kauna dan wani abu ka samu a duniya linaili shayin mina duniya aw min al-akhirati ko kana kaunan ka ka nemo wani abu ka samu irin na lahira to wa tabu wannan sunan shi tabu kwadai inda al-arifina shi kuma tabu kazibun ƙarya ne eh domin duk wani abin da kake gani nayi sha'awan tuwo ne ina ganin miyar za ta yi daji to tabu ne saboda haka wajen sufaye kawai ka ci tunda an ce ka ci kana kaunan ubangiji ya baka daɗin amma an kace kai saboda daɗin kawai ka kalla ka yi ko nama ka kalli naman ka bi daɗin to wannan duk a wajen sufaye shirkul a garabi ne ka haɗa Allah da wani eh domin wanda ya kamata ka yi kwaɗayinsa ba shi ka yi kwaɗayin sai ka yi kwaɗayin abin da ya halitta shirkul agarati ne wayannan aikin kenan to daga nan ne zaka gane dole kai da sufaye yayu ne iyayen musulmai ne saboda ba an ce maka haramun bane amma dai ka kai isa matuka a wajen Allah sai ka kawar da wannan kwadaye kwadayen in baka kawar ba to kana nan ne a musulmi kurtu eh kana nan a musulmi kuma kurtu Allah ya kiyaye amin فهو طمع وكله شكما طمع حرام لما علم سبق تقديره saboda ka san iliminsa da ya rigaya wa kismatihi da rabonsa da ya rigaya ubangiji kenan til azal tun azal ka san me ake nufi kaga matakin farko sun su ba suna faɗa maka ka fara sanin kar ka zaba abin da ka ci kar ka zaba wajen da kwanta kar ka zaba abinci kar ka zaɓi mafarci duk inda ya samu kawai in abinci ne kawai ka ci duk inda ya samu ka kwanta wannan matakai ne guda biyu masu bala'in wahala Eh, masu wahala amma in ka saba da su to za ka samu abubuwa da yawa a cikin tafiya Allah ya ba mu sa'a fala matsamawan fi naili malam ya kabir domin mutum ba yi da ba zai yi kwaɗayi cikin samun abin da ba shi da iko ba kama la haufan min fawati ma kadara husuli kamar mutum ba zai ji tsoron abin da ya tsere ya tsere masa abin da yake da ikon samuwa da shi ba fa yi shayi raja ba da haza to wani abu ne wanda za ka yi raja'i bayan wannan kuma wa ma huwa illa husnul zanni bi abin da ya kamata kawai ka yi kyakkyawan zato da shi ubangiji ta'ala bi kadai tsamai ka cire kwaɗayin finai da malam ya kadir cikin abin da ba za ka iya ba wa kadau intihanihi kuma ka yanke karka turumce shi fi fauti ma kaddara cikin abin da ya kaddara ya wuce faran yabka to babu abin da zai mutum zai zauna in ya samu haka illa talhisi al'ubudiyyati lahu to zai duwa zai di Allah ne Allah ya cancanta zalla wannan ka guje mar wannan kuma baka neme shi ba kawai ka kari ai ka san Allah ya isan Hausawa sai mutum ya buga ya buga ya kasa ya ce maka Allah ya isa amma sai ya gwada to me yasa tun farko bai sallama ba to sallama farko ka gani asabar inda salamatul ula to kaga kuma sabaru inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin ai litaslimi wanda ya gwaggwada ya gwaggwada ya kasa ya ce Allah ya sa ya sha ban da wanda ya ce tun farko ko ya bar Allah ba dai bane ba dai bane alama yuridu bi hukmi shar'i abinda ubangiji yake nufi a hukuncin shari'arsa bi mu fara katil huzuzi wajen rabuwan hazzi wa qad'ul itiyari ma'ahu da mutum ya yanke zabi tare da Allah wa mubayanatul iradati da nisantar da manufa ma iradati nashi manufan da nufin Allah me Allah yake nufi da kai me kai kuma kake nufi jalla wala wa yakun ma'ahu ka zama wajen ubangiji kalmayiti bayne digasili kamar mamaci a gaban mai wanke shi a sarrafa ka domin yi kallibu she ga yi kallib al'abdu kalkalami mutum ya zama kamar alkalami ana sarrafa ka ne ba kai kake sarrafa kanka ba don kai tunde za a sarrafa ka kai ki kace kai ma sai ka gwada naka sai ce to yin mu gani fala ya rada nafsi haulan kar mutum ya ga yana da wani dabara wala kuwatan kar ya ga yana da wani ƙarfi wayabka mustasliman ya zauna kawai yana miƙa wuya li'ahkani na hukunci ta jari alaihi wanda take gudana gare shi min gairi karamati li shay'in minha babu wani abin da yake ganin ya isa a cikin wani abu daga cikin abin da yake fa in sabbat alaihi jami'ul ardan da za a saukar masa dukkan cutarwa allati jarat alal haqi wanda ya wuce akan halitta ya gane kawai an an yi shi ne dan haka dama shi ɗan adam ai gabaki ɗaya an halicce shi ne akan abin da ake so a yi da shi ba shi ba to dan an ba shi wani irada da sauransu to ya yarda ya karbi wannan makadirin shi ne zaman lafiya amma ya ce bai yarda da makadirin ba to a nan ne kuma za a yi ta Allah ya kiyaye ma ta'allamat minhu sha'aratan wato wanda dukkan raɗaɗi na jin zafi ko da gashin jikinsa zai ji lima ta haƙaƙa min ƙayyumiyati mahabubi saboda abin da zai tabbatar saboda ƙayyumiyan abin son shi ne wanda ya shi ubangiji wa hadha min ahwalil lati hiya mahadul mawahib ilahiyya wannan shine hali allati wadda ta kasance ita ce tsantsan kyauta na ubangiji laysa lil kasbi ba a yin shi da tsorori wato ba aikinka ne ke sa ka samu wannan ba ba za ka samu hanya zuwa ga haka ba walan yastakmiluhu man fihi adanan lahazati ba wanda isa ya cika mai mafi karancin lahazanin iltifati li nafsi wanda zai waiwaya wa kansa ausi wallahi ko wani Allah azza wa jalla analan lahu zalika ubangiji ya bamu bima bi fadalihi da ma bin tsantsan fadalansa amin bi jahi sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan an dawo da mutum baya an dawo an ƙara saisaitawa magana ɗaya ce dai tun daga farkon nan yana ta tafiya ya za ka yi ɗan adam ya koma mutum kuma ya zai sallama wa Allah a kan su kawai ake magana in an shiga wannan babin kana ganin kamar ka gane in ba gane ba to in tsarin gaban ma dai ana son ka gane ba ka da wani abu naka sai Allah ka gane me yasa dan adam ya kasa ganin Allah a cikin lamarukansa ka gane yawan hijabobin daban-daban abin da yasa hijabin wannan tsakaninsa da Allah ya fi nisa ka gane kuma abin da ya fi komai ɗaurin bala'in hijabi shine son duniya wal inki babu alaiha wanda duk ita ce take sa bala'in nan gaba ke daya ai haka ne ina ma a duniya darul gurur ko ko ba haka ba Allah ya ce darul gurur eh dar man la dar lahu gida ne wanda ba shi da gida a lahira eh wani darul gurur gida ne na yaudara za ka ganta kamar da ka kai amma kuma ba za ka kai ba domin ba ta nan da ba wajen zama ba ne to walwajibu fi yaki saliki akan dai wannan din abin da yake wajibi a haƙƙin saliki saliki shine wanda ya san shari'a ya san kuma haƙiƙa me ya kamata ya fita daga cikin wannan abun me ya wajibinsa an yamsi wa yasbiha yayi sa yayi yammaci yayi safiya wa yadhillu wa yabit ya ini ya kwanta wa laysa lahu muradan ya zama bashi da wani muradi cikin lamarinsa illa shay'ani sai abu guda biyu al-awwal na farko huwa Allahu azza wa jalla ya zama manufanka al-sufiyyu gayatuhu wallahu to ya zama Allah shine manufan mutum azza wa jalla ikhtiyaran lahu min jami'il mawjudati wannan ya zabe shi daga dukkan wani abu na kaunu wasi'anatan bihi da neman taimako anha wa unfatan da tilasti min lahajiha daga daga kallanta lafatan koda kamar kiftawan ido wa giratan da kuma yin gira an ya hasara shiwa kar ya zaɓi wani ba Allah ba wa lakunin Allah azza wa jalla Allah ya zamo huwa mabda'u muradi shine mafarin abun neman sa wa muntaha kuma shine karshen abun neman sa wa awwal muradi shine farkon muradin sa wa akhiru kuma shine karshen muradin sa wa mubta'ahu shine mabudin muradin sa wa hatmuhu shine karshen muradin sa wa mustagarika shine abin da zai durmuya bi kasar muradihi saboda takaitan manufansa fi ma baina zalika a tsakanin wannan kullu hatta la tabqa lamatan har ya zama babu wani lamha yuridi fiha gairu wanda zai buƙaci wani da ba Allah ba la'anna iradatul gairi domin neman wani ya taimake ka imma qama'un ko kwaɗayi au atbun ko wahala kama ta kaddam kamar da aka gaya ma baya saboda haka duk wani abin da aka nema a wajen wani ba a wajen Allah ba sunansa dama'un sunansa atabun kaga kenan Allahu ainul murad saboda haka a wajen Allah ya kamata a nema wannan zaka ji karatun yana nesa kuma duk karatun yana cikin arba'una hadisi yana cikin arba'una hadisi amma ka fahimci karatun shine idza sa'alta wai zasta anta ta wannan yake basaranta maka a karatun kai kana ganin ka wuce amma kuma baka zo ba idza sa'alta fas'alullah wa idza sa'alta fasta'in billahi idan kana nema to shari'a abin da take baka a wannan muhallin idza sa'alta fas'alullah Musa da Allah kana da naira 100 ka bani ka gane wani tambaya saboda haka ban san Allah ba kenan a'a ina tambayan Allah a jikin Musa ko Allah ya ba wa Musa ajiyan wani kuɗin da ba wani abin da zai yi da shi ya bani shine bi mahadul fadli kenan wal karim amma kuma Musa da aka tambaya kamar inda Allah da ya ce manzon laji yuqridullah qardan hasana wa zai ba wa Allah rance sai kuma ka ga a cikin mutane ne me yasa Allah ya shigar da abin cikin mutane saboda da su yake aiki idan Musa ya ciro naira ɗari ya bada ya ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alheri Musa ya cika in taya Musa godiya ni kuma in gode wanda ya turo Musa ya bani karan ga ainin Musa ne ya bani idan naga ainin Musa ne bane shirkul agara shirkul agara ya zama tsama'u addama'u kazibun wal kazbu shi kuma kasarabin biki ashin ya hasbu zam'anu ma Musa yana da kuɗi ne Musa yana da kuɗi wanda aka bashin ma mujazi ne ko a shari'a da zai kama ya yaga a gaban mu sai mu ce ana shi da police ya hukunci dan an bashi dani ne aka ce ya je yi tasarrufi da shi sai ya zo ya kama ya fara konawa ko a kama shi a daure shi ko a sa shi a prison to wannan haka ne saboda ma'azuni gairu ma'azuni an baka amma ba baka duka ba duk wanda ke hannunmu an babu ne duka a kawai na sa ma hannu ne ka je ka sarrafa an ka sarrafa kuma kai ka karba a hannun shi in ya ce ya sai kayan ka bashi kayan ba komai mu muka tsaya masa su waye gwamnati waye gwamnati sifa ne ilahi to in mutum ya duba hakan zai iya gane Allah ne ke tasarrufin komai ai amma ka kalli mujarradin Buhari shine ya bata kasa ko ko iya alƙawari bai cika ba sai ka duba kuma mujarradin ka kai kuma zagin da kai wa ka zaga haka ne to ai komi ya buya cikin wannan sirri shine hijabin da ya fara faɗa me yasa mutane suka kasa ganin Allah yace saboda hijabi suna kallon wa mai ba su da mai hana su mai baka mai hana ka wannan ya kubutar da kai daga bala'i wannan ya jefa ka cikin bala'i ai a kansa ne yake ta fama Allah ya kiyaye wasani na biyu muradatu saliki abinda ake nufi da saliki an ya kuna kulluhu lillahi ka gani na farko an ya muradu illa sha'ani al'awwal wallah to na biyu kuma an ya kuna kulluhu lillahi shi dukkansa na Allah ne bi ma'ana ya yarda Allah ya komi da shi eh azza wa jalla halisan kuma ya zamo tsantsa min rukiyati gairihi kar ya nemi wani abu banda Allah kamilu ta'alluki bihi ya zamo cikakken ta'allukin sa da Allah ne ta'allukan rataya na sirran wa ruhan wa aqalan wa nafsan wa qalban wa qaliban sirrinka na Allah ne ruhinka na Allah ne hankalinka na Allah ne nafsul amaranka kamar da ita wajen Allah zuciyarka kamar da shi wajen Allah juye-juyenka shi ma ya zama cikin Allah hata la ta kuna inda zarratin kar ka zamo ka ba da kanka shine walau hadaran lifi siwa ka iradatan ko walau haɗarat lifi siwa ka iradatan ala haɗiri sahawan hakamtu bi riddati walau haɗarat lifi siwa ka iradatan da zan yi tunanin wani ba kai ba ko zan ga wani ya bani wani abu ban gane kai ka bani ba wani ne ya bani ala haɗiri a tunani na sahawan da mantuwa hakamtu bi riddati zai ce na fita daga musulunci hatta la ta kuna inda zarratan hatta kasance inda zarratan mutakhallifatan anillahi wanda ta saba wa Allah kamar haka waqifan ma muradi ka zamo kana tare da muradin Allah ne da kai azza wa jalla munsalihan ka ciru an jamil iradati kar ka zamo kana da iradanka waqti yarati kar ka zamo kana da zabinka wata bariyati kubuta wal huzuz rabo sha'awat sha'awa a garat manufa dukka zamo komi naka kasa shi wata rana shema salisu babba Allah ya saka masa alheri yana cewa in ka ga mutum yana rubutawa gobe yana da zai yana da barnamiji yana da alkawari kaza a rubuta yana da kaza da kaza yace yace wahalalle ai ka fita yanda yake nufi da kai kawai ku yi abin da ka samu in ya tarkato ya yi kwana da kai ka dawo gida shi kenan ya ce wanda ya san Allah shi ne kawai zai zauna lafiya amma ba ruwana da naka ina da abin da na rubuta kaga shari'a kuma gaskiya ne amma hakika yaranta ne ba ce naka ya rushe ba amma in kana son ka je wajen ubangiji sai ka cire dukkan agaratu sai ka cire dukkan manufanka amri bi amrul lahi kawai kawai in ka fita yau kana son ka je ina ina son tafi banki in ya fita kawai sai mai da kai makabarta ka je ka zauna a gindin bishiya kai ta fama daga nan ya ce ya kai ki gidan can ya kai ka can ya kai ka can ya dawo da kai gida sai ta ta yaya sai a ce to an yi ta wannan shibli ya fita zai tafi aikin hajji aka kama shi aka ce barawo ne aka sa shi a kurkuku sai da aka yi aikin hajji aka sako shi shi shi bai bai zama manufa ba ya to lokacin da ya sake tashi zai tafi aikin hajji sai aka ce shibli ina za ka yi to wancan karon da idan mun fita manufan mu za mu je aikin haji Allah ya kama mu ya ce ba nan bane ya ce mu barayi ne to bana ko mu san da za a yi da mu ba amma dai mun fito mun fito eh tun da an fito kawai ka saurara ka ga me aka shirya ma a gaban ka shikenan ka saurara eh za ka yi farin ciki za ka yi kuka kawai ka zamo cikin muradin lahi in ka ga abubuwan ka ya tabbata kawai alhamdulillah in ka ga wancan din shi ma alhamdulillah wannan nashi ne wannan nashi ne shi kenan sai ka gane kawai me ake nufi da kai na'am Allah ya taimake mu waqifan fi zalika ka tsaya akan wannan lillahi billahi ma Allah abin da ake so mai tun ya tsaya kenan la shay'an minhu li nafsi babu wani abu na kansa wala bi nafsi ko dan kansa wala ma a nafsi ko abin da zai samar da kansa wale kun zalika wannan ya kasance ubudiyatan lillahi ya fita ne cikin ibadan Allah fita za ka yi ka tsaya kan hanya ka ce ina za ka ce kawai abinda Allah ya nufa abinda Allah yake nufi da ni ne kawai zan fita na ji kawai ya kamata fita min ajalihi dan Allah wai iradatan ya zamo iradanka da wajen dan Allah wa ada'an bi haƙƙin rububiyati ka ba da haƙƙin abin da Allah yake nufi da kai la li yauda alayhi min shaw ba dan wani kai kai wani abu dan a maka wani abu ba wala yahtar ala Allah azza wa jalla kar kai wani neman zabi wajen ubangiji anya kamar lahu muradahu ya cika masa muradin sa bal li takhlis ubudiyati li rabbi kai dan Allah ya cancanta la qanudan min hairi kuma karka tsiri kauna ga barin alhairinsa li Allah ya kafur dan karka kafurta ka san ka ce kai dan ya maka ne bai maka ka ce kawai ka fasa ma eh ka gani to cewa ka fasa kana fushi da shi kenan wayu hasunu zannahu mutum ya kyautata zatansa bihi da ubangiji lima huwa alaihi saboda abin da yake da shi min kamali sifatil mahmuda na daga cikin siffa abun so ɗinta wata rana wanda yake mun aiki sai ke ce min malam a nemi arziki a wajen Allah kuma a bayan ƙasa sai na ce gaskiya ne dauda sai ya ce mutane suna ta wahala kuma ga arziki a wajen Allah amma sun yi saboda raunin zuciya da san kai hankali ya buge su sun yi wani guri ya ce ga arziki a ƙasa ce ka je ka samu gona ka yi noma idan ka yi noman nan ka bar wa Allah ka ga shi ko me zai yi kuma ba, ba musulmi ba sai ranar sai ƙara mu sai ce a karamu kallahu na ce ba dauda sai ya ce yanzu masu sai da doyan na na kusa da gidanka idan sun zo sun kasa doyan tashi suke su tafi ce zama suke su jira mai saya ka taba ganin wanda ya je noma ya zauna yana jira sai ya yi ba Allah ne ke mara gadin ba arifanci a bakin ya ce ba Allah ne ke ya ce ga masu sallan doya in ka tashi kika tafi ba za su yarda miki ba sai ka tsaya ka jira tun daga safe har yamma amma ka je ka dasa a daji waye tun da ya shuka yana gona yana jiran yana gadin kayansa kafin Allah zai masa handi over ya ce wannan mutum bai gane ya gane Allah ne yake ma komi ba Allah kowa in yayi nisa akan abu sai kaga ya san ya san abin da yake kai wa hadha tanbihu wannan tanbihi da kuka gani kad kataba sayyidina radiyallahu anhu qadiman tun shehi yana samartaka ya rubuta shi hina kana idrisul ilima lokacin yana karantar da ilimi wa katabtuhu min haddihi ni kuma na rubuto daga rubutunsa ne ni sayyidi ali al-harazmi wa billahi tawfiq gamdakatar ya tabbata ga Allah to za mu shiga wani babi kuma nan ya isan maka komai ya gaya maka yadda za ka yi ka komar da kanka wajen Allah ɗaura lamari da muradin lahi la muradaka to wannan shine ainihin makasidi gaba ɗaya wannan shine jawahirul ma'ani wasu altu an na tambaye shi jani radiyallahu anhu an mani talama fi safarin wannan zai shiga cikin dariƙa kenan kuma mutum ne tafiya sai sai mafarki ka annahu yujami'u imra'ati wa lam yaqdir ala tisali bai samu ikon yin wanka ba bi wajhin min wujuhin ta korin wani hanya hali yazkuru jami'a awradihi zai iya karanta dukkan wuridansa ma inda hu min al awradi abin da ke gare shi daga wuridai amla ko ba zai ba fa jabar radiyallahu anhu sai shaujani amsa bi qawlihi annahu yatayammamu zai yi taimama wai zkur jami'a auradihi zai karanta dukkan wuridansa kar saifi wa gairi kamar su saifi duk da su dauka da taimama illa al-fatiha ta bi niyyatil ismi fatiha ne da niyyar ismul lail azim ba za ka yi ba to anan ma bari in kara muku wani irin karatu wato karatun alqur'ani da janaba ai haramun ne bai halatta ba sai dai ka yi dan ta'awizi ko kafa dalili amma idan ka karanta shi fi zahirul kalbi kuma babu haramci fitowa da shi a baki bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad allahu samad ba yadda ba amma daga bakar hannu shi ka karanta a cikin zuciyarka shi kuma dab ya ya karbu baya bukatan wani abu shin kai aka raba biyu kai ne to wancan ɗin shi baya karɓar najasa ruhi saboda haka wannan ne mai karɓar najasa saboda haka kar ya fito ta ɓangaren najasa shine ake nufi to haka sufanci yake shi kullun yana lura da kai ɗin na asali ne ba wannan shine karkatar eh wannan gangan jikin duk bala'in a jikinsa yake yi domin shi ardu ne shi kuma ardu na sutu ne nasutu kuma shi gabaki dai fituna ne shi yake kawo sha'awa shi da bala'i duk da ake da shi ne amma ruhi tsarkakakke ne saboda haka za ka tafi da shi da ruhaniya an gane fala ya karibu ha ba zai kusanci fatiya din ya ismi ba walau dalal hal ko da lokaci ya tsawaita ilal abad inda zai razuwa abada ba zai ba zai ba zai yi ba illa bi daharatul ma'iyatin kamilatin sai tsarkin ruwa cikakke shi abdullahi baba shi ibrahim radiyallahu ta'ala nu saboda ya dade farillan su taimama ne so dai karanta fatiha bi niyatul ismi yace saboda Allah ya sa shi daga cikin masu karanta ta saboda ita wani abu ne fatiha bi ne gashi da Allah ana gane wani abu daidai بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ده ولي بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله ده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بنية القرآن me bambancin wannan da wannan niyya niyya shikenan wancan ka karanta qul wallahu uku wannan na karanta qul wallahu a niyyar qur'ani kenan kai kai ta yin hukunka ni na san in na karanta da niyyar na karanta alqur'ani ne ko a wajen sallan gawa ne aka ce a karanta qul wallahu uku na karanta da niyyar alqur'ani kai kai uku ni na yi saukan alqur'ani niyan shi ne ilimin saboda haka shi a bayyane yake saboda haka gaibi ne amma daga zaran ka san shi dole kana gaba da wanda yake gaba da kai an ana da ganewa to wayannan su ne asalin yanda abubuwa suke gudana su ne asararu na ubangiji shine ma'arifa kuma shine sirri shine ma'arifa sai mutum ya ta aiki ka gan shi yana ta sallah kana zaune ka tafi kai raka biyu shi ya sallah raka ɗari raka biyu shi yana ganin ya jiga su ka kai biyu ka bar shi sai kun je lahira ya ga naka biyun ya ninka na shi ya ka yi ta niyyar ce ta bambanta eh kai ka yi ne dan kaza shi kuma ya yi ne dan kaza Allah ya yi illa bi da harfin ma'iyya sai shehu jani radiyallahu shehu ibrahim sai shehu abdullahi sai yayi wanka eh shehu abdullahi sai yayi wanka yayi wanka yasa aka share gidan gabaki daya aka kunna turare bukhur aka watsa turaren ruwa sai karanta saboda ranar tashin kiyama ya zamo ya karanta fatiha bin yatul ismil azimi so daya so dai shehu abdullahi baban shehu ibrahim ya karanta fatiha bin yatul ismi to ka san shi kuma karantawan akwai asararu asararu shi idan ka karanta yadda ka san garma mai juya kansa daga ranar da ka karanta shi in ka san abin da kake ya dinga juya kansa kenan ya dinga juya kansa kenan har ila yau kiyamata yana karanta kansa kai kuma watakila kana karantawa in ya tsaya tsaya ɗin ya mutu sai ka sake kunnawa ka sake mishi caji caji ya yi lo to haka abubuwa suke har mazajen ma a wajen Allah daban-daban suke Allah ke yi kada shawar radiyallahu anhu shawar jani ya ce sa'atu sayyidina rasulullah na tambaye manzo Allah هل أذكر اسم العظيم بالتيمم للمرض إذا أصابني؟ walam a ƙadir alal wudu'i ƙala lila shau jani na tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu zan iya karanta ismin lahil azim da taimama saboda rashin lafiya in ya same ni ba zan iya yin alwala ba ya ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba illa an tazkuruhu bil qalbi duna lisanin sai dai ka karanta da zuciya ba da harshe ba kaga an gaya ma karantawa da harshe harshe zunubi yana jikinsa saboda nafsu ne amma ruhi kalbun wanda zai fito ta zuciya shi kuma ɗahirun ne ɗahirun ne an gane akwai bambanci kenan ko su makali sai na radiyallahu anhu sai shaudani ya ce hadha al-hukmu man ihtalama fi safari wannan hukuncin wanda ya yi mafarki cikin tafiya amma mani kalama fil hadari to wanda kuma ya yi mafarki a gida ba ba cikin tafiya ba wasiha kuma yana da lafiya fala yazkuru shay'an min wuridihi ba zai ambaci komai daga wuridinsa ba in lagata sala sai in yayi wanka wancan halin safaru da halin hadaru da bambanci su makare ce iyaka iyaka an tuakhiru salatu subah ina jan hankalinka ina jan hankalinka karka jinkirta sallan asuba au gairi haminar salatul fard ko wata daga cikin sallan farilla hatta ya kharuja alwaqta li ajali alghusli har lokaci ya wuce baka iya yin wanka ba ma'ana ka samu mafarki kamar kana jima'i da mata ko ka yi jima'i da mata to kare kasance lokaci ya wuce maka baka yi wanka ba fa inna la bai halatta a samu wannan jinkirin ba illa li maridin sai ga marar lafiya aw li adami al-qudrati ala istimali al-ma'i ko kuma ba ka da ikon aiki da ruwan to wannan an yi maka afwa amma ma as-sihati wal qudrati ba ya dan maka ba wa ma ma zikira ma ma zakara al-fatiha bi nisr ismi amma wanda ya ambaci fatiha da niyyar ismul lazim fala tuqribu hadhihi tayammumi karka kuskura ka ce da karanta ta da farillan taimama la fi safarin wala fi mardin ko cikin tafiya ko zaman gida walau dalal halu ila al abad shi yasa shi abdullahi tunda ba hali to bari zai yi wankan koda zai mutu zai karanta so daya a rayuwarsa zai yi wankan ɗakin da zai wankan su ya kulle eh saboda a yi ɗaya kawai gashi nan bismillah lazim ne to yanzu gashi na kan hanya an hana shi karanta fatiha ne a biniyatul ismi a ba zai yi ba eh a ba za a karanta ta da niyyar ismillah azim ba sai dai karanta ta fatiha zai karanta fatiha ba yana sallah ba abin da yake ismi shi ne tashin hankalin gashi nan niyya ce kawai Allahumma ya tarkarba ilaka bi tilawatil fatiha bi niyyatil ismillahil azim wannan niyyar ita ce tashin hankalin ka jawo ka jawo kanka condemn condemn kai condemn saboda ismul lazim eh yanzu ita faci akan ai ko a fili an san tana da wani abu amma ba kowa sani ba amma dai tana da wani mahubat kyautoci da Allah ya bata tunda ko saukar da ita sau biyu aka saukar da ita an saukar da ita a makka an saukar da ita a madina kuma mala'ikun da suka saukar da ita ba a taba saukar ba taba ba su taba yin wani wannan iya aikin da suka zo da shi kenan kuma duk littattafan da Allah ya yi ba littafin da yake da fatiha banda Qur'ani saboda ta hasusinta ai ita ce ummu ita ta tara komai saboda haka ismin komai na jikinta ne ismin komai na jikinta ne to su ko malaman sun bi ta ne duk ismin lalazin din nan gaba ki daya a jikinta ake cirewa Allah ce muke za mu shiga magana akan jazuli gobe mai da layin lahairati insha Allah eh Allah ka taimake mu in ta amin imlahi radiyallahu anhu mun tsayar da tambayoyin da aka yi wa Tijani Allah ya dade shi. Allah ka fahimtar da mu, ka ba mu ilimi, ka ba mu tsoron sa, ka tsayar da mu akan daidai kar ka bar mu da kanmu, albarka manzo Allah shi Tijani. Allah musalli ala sayyidina Muhammad bin Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri midar rajin salatin tamla wal azala wal abad al zaman wa makana madrubatan fi kulli adadin bi adad ma fi dibka wahidin عدد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة